بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 44 a cikin karatunmu na littafin riyadus salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar bayero kano nigeria idan yan uwa za su iya tunawa mun tsaya ne a hadisi na 60 a cikin littafin babul muraƙaba hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hadisin da jibril ya zo yake tambaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗora kan hadisi na gaba a babin muraƙaba ɗin bibiyar aiki da tuna cewa allah yana kallon ka a cikin duk abin da kake yi don ka ƙara kusanci da Allah kuma ka ji tsoron Allah ka sani Allah zai tambaye ka akan duk abin da ka aikata. Abizar Rifari shine Jindub ibn Junada shine mai ruwayar hadisi na 61 da Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythu ma kunta وأتبئ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث الإمام الترمذي يشي حديث حسن manzo Allah ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda kake kai bawan Allah abinda ake nufi da jin tsoron Allah shine ij'al bainaka wa baina iqabillahi wiqaya اجعل بينك عقاب الله وسخط الله وبغض الله وقاية تقواكن كسنيا تكاننك دفشن الله كسنيا تكاننك da azabar Allah da uƙubar Allah kada Allah ya maka uƙuba ta hanyar yi wa kanka kariya shine ka ji tsoronsa don duk wanda bai ji tsoron Allah ba ya aikata abin da ya ga dama to shi ma kuma Allah zai abin da ya ga dama da shi haisu makunta ko ina kake kuma a fili ne ko a bayyane fi sirri wal alan ko ka keɓanta ko kana tare da wasu kawai ka ji tsoron Allah karka taba tsammani akwai wani wurin da kake rayuwa Allah baya zuwa wurin kaka yaudar kanka karka taba tsammanin akwai wani aiki da zaka aikata Allah baya kallon ka karka yaudar kanka kuma karka taba tsammani akwai abin da zaka yi Allah bai tambaye ka ba kalmar atbi ana nufin alhiq ka riskar da idan kai mummunan aiki to kai kokari ka nemo kyawun ruwan aiki kai don ka shafe wannan mummunan aiki shine tamhuha wa khaliqin nasa kai wa mutane mu'amala bi khuluqin hasan da hali mai kyau kai musu mu'amala ka cakuda da mutane ka zama kana da good relationship da mutane kana da kyakkyawan zamantakewa da mutane kana kyautatawa al'ummar da kake tarayya da su an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da yake gaggawan shigar da mutane gidan aljanna yace khuluqun hasan kyakkyawan hali in kana so ka shiga aljanna da wuri to ka zama kana da hali mai kyau dabi'a mai kyau kar ka zama kullun ana zarginka ana zaginka ana sukanka ka ana cewa baka da daɗin mu'amala mutum ne mai wahalar sha'ani karka yadda ka zama irin waɗannan mutane hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka yana da kyau musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi wasiya kuma ya tunatar da shi ubangijinsa ya tunatar da shi Allah ya tunatar da shi kansa yin wasiya da gaskiya yin wasiya da haƙuri yin wasiya da rahama wannan alƙawari ne islami wato alƙawari ne na musulunci kuma Allah ya riƙe shi da shi da manzon Allah akan muminai cewa lalle muminai sun yadda za su yi wannan kamar yadda ya zo a cikin wal asr innal insana lafi khusr للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كويا وصحبانسا daidai da mubaya'a da za su yi masa cappa da za su yi masa lalle su masa mubaya'a akan nasiha wa dukkan musulmi shine in dan uwanka yi ba daidai ba ka faɗakar da shi sun yi masa mubaya a kan tsaye da sallah jariru ibn abdullahi al-bajali yake cewa baya tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah nayi wa manzon Allah mubaya'a akan tsaye da sallah wa ita'i zakka kuma nayi mai mubaya'a na ce zan bayar da zakka wa nusu li kulli muslimin kuma zan yi nasiha wa dukkan musulmi ita nasiha wato duk inda ka ji nasiha to ana yin ta ne don addini ita nasiha ana yin ta ne don addini kuma nasiha tana sa a samu tarabut haduwar juna da haduwar kai nasiha ita ce take sa mutane su ji kamar ɗaya suke nasiha shine yake ish'aru bi wahdatil hadaf yana nuna aim ɗinku ɗaya ne manufarku ɗaya ne walgaya ita take tabbatar da yan uwantaka hadisin yana nuna mana yana da kyau bawa ya kula da ubangijinsa a duk inda yake ko kana tafiya kai ɗaya ko ko biyu ko a cikin mutane ko a ɓoye kawai ka zama kana tuna Allah a duk inda kake ka ɗauka Allah yana kallon ka kuma yana jinka shine muraƙaba ɗin yana cikin kyakkyawan hali da malamai suka faɗa da aka ce ka yi wa mutane shine wato sakin fuska shine talaqatul wajhi ana so musulmi ya zama mai sakin fuska kai ya zama mai turbana fuska kafful adha ya zama mai kame dukkan cutarwa duk cutarwar da za a yi maka ka kame ka yi duk abu na kyautatawa wa mutane kuma ka yi wa mutane mu'amala da irin abin da kai kake so a maka mu'amala yanzu ni ina so ka mutunta ni to ya kamata ni ma na mutunta ka ni ina so ka sake min fuska to ni ma ya kamata in sake wani fuska ni ina ganin ina da mutunci to ya kamata ni ma na kare mutuncin wani shine amilin nas kai wa mutane mu'amala bi misli ma tuhibbu an yu'amiluka da irin abin da kake so su yi maka mu'amala babu wani damuwa a ci baka son wulakanci to ka daina wulakanta mutane baka so a zage ka to kaka zage wani baka so a rena ka kai ma kaka rena wani baka so a tauzarta ka to kaka tauzarta wani malam ko ɗanka ne da ka haifa ka tsare mai girmansa da darajarsa ɗanka ƙarewa dai wanda yake ƙarƙashinka kenan amma kana maltreating ɗinsa kana wulakanta shi ɗanka ne saboda ɗanka ne kana tozarta shi ba zai ji daɗin mu'amala da kai ba zai ga ka tsane shi ne ita fa kyakkyawan mu'amala daidai da dabba tana so a mata kyakkyawan mu'amala dabba haka mata da suke zaune da mazajensu su yi ta haƙuri da su su musu mu'amala mai kyau ko ba komai wahalar da suke yi nemo gobe kawo duk wanda za a ce yau ya bayar gobe ya bayar yau ya bayar gobe ya bayar gaskiya sai an yi haƙuri da shi don zai iya fusata kullum shi zai bayar ya ba wa yara ya ba wa manya ya ba wa uwar ya bayar da safe ya bayar da rana ya bayar da daddare gobe ma ya bayar ba za a tausaya masa ba jibi ma a ce bayar idan kun ga yayi fushi ku yi masa uzuri saboda rayuwa ai musu mu'amala ta girmamawa da mutuntawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya hada mai kyawawan dabi'u da halaye na kwarai shi ya fifici kowa a duniya gaba daya wannan hadisin wasiya ce mai girma da wasu gamammun kalmomi jawami'ul kalim da manzon Allah yake da shi Allah ya bashi ya hadawa sahabinsa Mu'azu dan Jabal dukkan hakkoki na wajibi a kansa kuma ya bayyana masa hanyar da zai samu shiga a wajen ‘yan uwansa muminai masu imani. Akwai hakoki na dole akan bawa shi ne hakkin Allah, ɗaya, hakkin kanka kai, biyu, hakkin bayan Allah, uku. Hakkokin Allah akan bayansa shi ne su ji tsoron sa, su bauta masa shi kaɗai. ka sada shi da kuwa wannan hakkin Allah ne akan ka ji tsoronsa kuma ka bauta mai shi shi kare to me hakkin kai kanka a kanka shine ka tsarkake kanka kakka bari kanka ko ranka yayi datti dattin da zai sa ka sabbaba wa ranka shiga wuta Allah ya kone ka sannan ka ɗora kanka akan wato abu na kwarai ta yadda a kiyama ba za ka sabbaba wa kanka shiga wuta ba bayi kuma hakkinsu a kanka shine kai mu'amala da su da kyakkyawan mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da aji tsoron Allah a fili ko a bayyane wannan shine al-khashiya duk wanda ya yadda ya aminta Allah yana kallon sa ko yana koye ne to za ga yana tsoron Allah duk wanda yadda Allah yana kallonsa a zahiri to za ka ga in ya zo ibada yana tuno ga Allah yana kallonsa ko duk abin da zai yana tuna Allah kuma wannan zai wajabta masa ya bar sabon Allah tabaraka wa ta'ala a boye ko a bayyane kuma hadisin ya yi maka umarni da ka aikata abin da zai share maka zunubanka shine jin tsoron Allah ɗin da kuma kyakkyawan mu'amala hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa qala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fas'in billah wa'lam anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكلب وأن مع الأسر يسرا وانا حديثي نسهيه إن قنتشي كما آه malamai sun yi bayani dangane da hukunce-hukuncensa da yake ciki kamar haka ibn abbas ya ce ina bayan manzan allah sallallahu alaihi sallam allah yadda da shi wata rana sai ce ya gula ya ce da shi ya kai yaro saboda shi asabiyu ne a idan an ce gulam a larabci tun daga lokacin da aka yayi yaro daga shekarar da aka yayi yaro har zuwa lokacin da zai balaga shine shine gulam shine kuma sabiyu kenan yaron da yake tsakanin yaye da balaga ana ce da shi sabiyu ana ce da shi gulamu to kenan lokacin da annabi yake gaya masa wannan yana yaro ne yace zan karantar da kai wasu kalmomi in sanar da kai ga su kamar haka wannan kalmomi din kaɗan ne don ka samu sauƙin haddacewa ba za ka wahala ba ifadillah ka kiyaye Allah abinda ake nufi da kiyayar Allah ka kiyaye addinin Allah ka lazimci takawar Allah ka lazimci shari'ar Allah ka nisanci duk abin da Allah baya so shine ma'anar ifadillah ishtanib ma la yardahu ka kiyaye addinin Allah malamai suka ce kiyaye addinin Allah martaba biyu ne kamar ya kiyaye addinin Allah kiyaye dokokin Allah kiyaye hakkokin Allah kiyaye umarnin Allah kiyaye hanin Allah kiyaye salloli kiyaye imani kiyaye alwala da lazimtan zama da alwala duk wannan yana cikin ifadillah kaga duk wannan gaba daya abubuwan da suke nuna maka kana da muraqaba kana kusantar Allah tabaraka wata to ka kiyaye Allah kaga wannan yana nuna mana muhimmancin yi wa yaro karami ma da'awa tunda ai gulam ya ce kenan ko yaro karami ma za a yi mai wa'azi a ce ya kiyaye Allah ya bi addinin Allah ya kula da shari'ar Allah sannan ya ce da shi ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye ubangiji tabaraka ta'ala za ka same shi tare da kai in an ce tujahak ana nufin Allahu ma'aka fi kulli ahwalik Allah yana tare da kai a cikin dukkan halinka yana kewaye da kai shine tujahak kuma yana taimakonka shine tujahak kuma yana tsare ka yana tare da kai yana taimakonka yana agaza ma wannan shine al-ma'iyatul khassa allati taqtadi an-nasr wat-ta'yida wal-hifza wal-ri'aya wal-i'ana wani keɓantaccen kasancewar da bawa zai yi da Allah kenan tabaraka wa ta'ala kenan duk wanda ya kiyaye Allah ya yi wancan abin da na faɗa ya kiyaye addinin Allah ya kiyaye shari'ar Allah to yana tare da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da agajin Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma tare da tallafin Allah tabaraka wa ta'ala shikenan kana so ka zama kusa da Allah kiyaye addinin Allah menene kiyaye addinin Allah shine abin da aka gaya maka gashi sannan idan idan zaka tambaya in dai zaka yi tambaya ma'ana in zaka nema taimako a wajen Allah ko in zaka nemi taimako to ka nema a wajen Allah idan Allah ya kiyaye ka ka kiyaye shi ne sai ya kiyaye ka to idan ku yi kiyaye ka to ka samu tallafinsa da agajinsa to yaya Allah yake kiyaye bawa kiyaye wanda Allah yake wa bawa Allah ba mu kiyayewarsa to Allah sai kaga ya kiyaye maka amfanin duniyarka ka المصالح الدنيوية يكياye maka lafiyarka ya kiyaye maka gangan jikinka ya kiyaye maka ƴaƴanka ya kiyaye maka dukiyarka ya kiyaye maka iyalinka uwa uba ya kiyaye maka imaninka ba za ka mutu ba sai kana mai imani to wannan shine in a ce ai Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله Allah yakan kiyaye bawa a cikin addininsa da imaninsa. Allah yakan kiyaye mutum daga ashubhatil mudilla duk wani shubha da zai halakar da kai. Abin da zai halakar da kai a ɗora ka akan wani abu sunan addini ne amma kuma ɓata ne. dukan mutum da zai zo da sunan addini amma yana zagin Allah kuma wai addini yake ko kuma a ce mai sunan addini ne amma an ba shi wani abu da ya fifita annabi akan abin amma na fifita abin akan annabi kaga wannan bata ne ko aka nuna masa darajar wani a duniya sama da darajar Allah sama da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan Allah ya kiyaye maka addininka ba za ka fada irin wannan ba kuma zai kiyaye ka daga ash-shahawatul muharrama abubuwa na sha'awa na haram za ga ana sha'awar haram amma kai kai kana tsoron haram to Allah ya kiyaye ka kenan baka son zina baka sha'awar zina in ma kai da da ka tuna sai ka ji jana sani da ciwo to Allah ya kiyaye ka kenan duk abin da na saban Allah ne da ka gan shi ka ga ba za ka iya yi ba ka fi tsoron Allah a kan ka aikata wannan abu to wannan ka samu kulawar Allah a kan ka kenan kenan za ka iya samun mutum guda biyu ɗaya akwai kulawar Allah a tattare da shi ɗaya kuma babu kulawar Allah a tattare da shi irin wannan kulawa ta kulawa ta addini ta kulawa ta ihaba wannan yana nuna mana ashe akwai riba kwarai da gaske idan mutum ya samu kulawar ubangiji shi yasa malamai suka ce a ta'addu Allahumma hafazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya Allah ka kiyaye mu da abin da kake kiyaye bayinka salihai da haka idan zaka tambaya ka tambayi Allah yanzu hadisin ya nuna mana ba a roƙon kowa sai Allah mutane kar ku bata lokacinku kar ku yaudari kanku wallahi ba wanda ya isa ya baku in ba Allah ba duk wanda ya baku rabonku ne Allah ya bashi ya baku Allah kaga arziki da kake gani wallahi dan adam bai isa ya azurta ka ba kuma duk abin da kaga kana ci damar rabonka ne Allah ya kaddara zaka zo duniya zaka ci wannan abu duk abin da ka saka daman tun fil azal naka ne ba wani wanda yake da hannu akan yi maka wannan na'am dan adam yana iya maka hanya ka samu aiki Allah ne ya rubuta rabanka shi Allah ne ya fara baka dan haka sai yasa sai ka bi ta hannunsa ya sama maka aiki ba shi ne azurta ka ba Allah ne ya maka in baya nan ma zaka samu aikin mai Daka kar wani ya taba da wai shi yake kula da dan adam kana cikin talauci mun azurta ka ƙarya kake yi wallahi kai ba ka azurta wani ba ka da tauhidi ba ka da aƙida kana cikin matsi mu muka wadata ka a'a Allah ne yake wadata ɗan adam sai dai kai wataƙila arzikin wane ɗin ya biyo ta hannunka ka yi masa gori a wannan amma ba kai kake azurtawa ko uba bai sai ce shi azurta ba me yasa uban yake talaucewa ɗan ya bi shi kuɗi me yasa da yake samun mulki ba ya zama talakansa ashe Allah ne yake bayarwa kai kawai sababi ne amma waye ne asali mai bayarwa shine Allah shi sa annabi yace in za ka roƙa kawai ka roƙi Allah duk wanda yake zuwa yana kiran wani ba Allah ba yana ɓata kansa lokaci ne duk abin da ba wanda yake bayar da shi sai Allah to ba ka roƙi kowa ba sai Allah akwai yan ƙananan abubuwa da kana iya roƙon wani shi ma ɗin Allah ne yake barwa sai ya kaddara ka roƙi wani da Allah wani fensil wannan ba wani damuwa ba ne ba shirka ba ne da Allah ba ni ruwa in sha da Allah wani ba ni aron dubu biyu a da Allah wani ba ni kyautar dubu uku wannan duk wasu abubuwa ne da mai Allah ya kaddara a tsakaninmu wani yana iya taimaka ma wani amma sai in Allah ya bayar shi ɗin ma in Allah bai bayar ba rabanka ne Allah ya bayar amma ta hannun wancan wani lokacin Allah yakan je hora banka ya bi ta hannun makiyinka kuma dole ya dauka ya baka da haka kar wani ya ji a ransa cewa shine dalilin arzikin wani ko sababin wani ko shine ya ba wani a'a Allah ne mai bayarwa kuma kar wani ya ji cewa wai zai iya roƙon wani ba Allah ba kuma wannan fa kowa ko annabin Allah ne ko annabawa ba a roƙonsu sai dai a roƙe su su roƙi Allah ya bayar su suka faɗa annabin ne faɗa idan sa'alta fas'alillah idan za ka roƙa ka tambaya ka tambayi Allah to ya wani zai zo ya ce ka sa shi a gaba ka roƙe shi ka manta Allah saboda baka da wayo yanzu wannan ɗan adam mai kashi a cikinsa wannan dan adam da yana iya yin zazzabi yana iya masassara wannan dan adam da yana iya yin talauci wannan dan adam din da yana iya zama bai da shi wai kuma shine in zaka zo ka roƙa kuma ka roƙe shi kuma dan lalacewa da gajeren tunani sun toshe ma kwakwalwa ka je wai kabari wanda yake kwance yake binne a cikin kabari Allahu a'lamu da halin da yake ciki dan duk wanda ya shiga kabari fa Allahu a'lamu in dai ba annabi bane shi ko sahabi to ya zaka je kana roƙon kabari ha kai fa me rai ma an ce ka roƙe shi ka roƙi Allah idan sa'alta fas'alillah to in an ce me rai ma ka roƙe shi ka roƙi Allah to ya zaka je ka roƙi kabari to wasu kan ma rashin hankalin ya kai ga itace suke roƙa mutum ya je ya sa itace a gaba ita roƙa gunki ko bishiya akwai masu roƙon wata akwai masu roƙon rana akwai masu roƙon tauraro wani gani yake in ya rabu da mai gidansa wani ya talauce kuma shi ma mai gidan gani yake in dai ya kyale wani wani zai talauce ai da ba dan mun rike wani ba da yana cikin bala'i yanzu a'a alaji ai arzikinsa ne kurin Allah ya kawo ta hannunka in ka mutu ma wallahi sai ya ci ku lura da wani abu fa uwar da take ba wa ɗa nono fa ciwo zai zo ya kashe ta yaron yana cikin tsakiyar shan nono amma yaron nan ya zo ya rayu ha ashe a jiya aka bata nonon kenan ko bata nan Allah zai bada nonon ta wani wuri ya je ya sha to haka arzikinka yake kuma duk inda arzikin mutum yake wallahi malam kafin ya mutu sai ya kai gare shi ya ci shi kamar baka gane ba duk abin da Allah ya rubuta za ka same shi kafin ka mutu ko a bangon duniya yake sai an kai ka har wurin ka ciwo shi ka dawo in a sama yake sai ka je ka ciwo shi annabi ya ce Allah ya yi alkawari lan tamuta nafsan babu wata rai da za ta mutu hatta ta stakmila rizqa Allah sai ta cika arzikin da Allah ya mata duk wanda Allah ya kawo shi duniya ba zai mutu ba sai ya gama cinye arzikinsa tas sunan me zan tada hankali na wallahi in yau na samu alhamdulillah in ban samu ba na san gobe rabona yana nan tunda ba a kashe wancan da yunwa ba ni ma na san Allah bai zai kashe ni ba to me ya kai ka na zuwa ka ɗau kayan wani me ya kai ka na yin hasada ga wani shi nasa aka bashi kai ma da naka to me na duna damuwa don wani ya mallaka ni ban mallaka ba me a ciki da Allah ya zo raba tsawo ma ai kaga sai ya sa shi dogo kai kuma gajere me yasa baka yi fushi ba to haka arziki ma ya ba shi dubu ɗari kai baka dubu talatin me a ciki ya mai da wantan mace ya yi ta kai kuma yi ka namiji Allah ya yi wani fari wani ya yi baƙi Allah ya yi wani mai nisan kwana sai ya gaji ya mutu ya ƙi mutuwan wani kuma yana cikin tsakiyar son rayuwar kuma Allah ya kashe shi haka rayuwa take fahimtar wannan zai baka sauki kawai mu abin da aka ce mu yi a duniya mu yi iya abin da za mu yi bar wa Allah sauran lamari zan je makaranta zan yi karatu in na gama karatu zan nemi aiki waye mai ban aiki Allah ne yake nan amma ba zan zauna ban yi ilimi ba saboda an ce mu tashi mu motsa saboda in samar wa kaina daraja da matsayi amma waye mai bayarwa Allah cike nan ka wahala Allah ya baka ba wani wanda zai baka in ba Allah ba wannan aƙida ce mai muhimmanci ku gane ta kaga duk wanda ya fahimci wannan kaga ba bukatar ya je kabari yana roƙon kabari wai yanzu lalacewar mutane ta kai da wajen carbi da kake gani wallahi sai a baka wai sunan wani maimakon ka kira subhanallahi Allah fa sai zo suna kiran sunan wani wani wani wani wani wani sai ka yi cikin carbi kuma ka shafa a fuska ka zama mushriki ka zama mushriki ashrakta billah kai shirka da Allah to wai idan akwai wani wanda ya cancanta a tambaye shi a roƙe shi wani ba annabi bane to annabin ne yace za su alta fasalillah in za ka roƙa ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako al-isti'ana talabul aun neman agaji neman tanyo ko talabul i'ana neman taimako ka gajiya to ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce da shi mu'azu kaga wannan yaro ne karami ake koya masa aqida tun wuri ka koya wa ɗanka ya san Allah fa kai waye gari ya yana bauta wani ba Allah ba duk wani bayani da za a kan wani mutum ai yana da matsayi kaza ai shi kaza ma yake yi ai ta faɗan abubuwa na ƙarya wanda hankali ma bai zai ɗauka ba kai ai ka je makaranta kana ji kawai kai dariya ka wuce ka rabu da su ƙarya suke inda ɗan adam ne yana ƙarƙashin Allah kuma Allah ne yake iya masa komai wa'alam ka sani annal ummata da a ce dukkan al'umma in an ce al'umma jami'ul makhluqin al'umma ba sai ya mutane ba duk wata halitta shine al'umma kana nasu ummatan wahida ana nufin nan jama'a wahida wa in min ummatin illa khala fiha nadhir anan abin da ake nufi wato dukkan halittu annabi yake gaya mu'azu law ijtama'at ala an yanfa'uka duk halittu ba mutane ba hadda aljanu da mutane da dabbobi da itatuwa da iskoki da komai da za su haɗu ga baki ɗayansu shine law ijtama'at ala an yanfa'uka dan su taimake ka bishin inda wani abu lam yanfa'uka ba za su taɓa taimakonka ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ka gani sai da abin da Allah ya riga ya rubuta ba yanzu muna so mu taimaki wani anan kun ga yawan mu nan a ce duk university din nan gaba daya mu ce mun yi alkawari sai mun azurta wani a cikin mai zama mai kuɗi wallahi mu isa ba za mu gama tara masa kuɗin kuma ya cinye ya zama talaka saboda abin da Allah ya rubuta mai talauci duk karo karan da za su yi maka ba su isa su tara maka abin da Allah bai rubuta maka ba duk wani taimakon da wani ɗan adam zai maka bai isa ya maka wani taimakon da ba Allah ne ya rubuta shi ne iya abin da za ka samu ba duk ƙoƙarin da za ka yi na karatun jarabawa abin da Allah ya rubuta za ka ci shi ne za ka ci da haka taron jama'a ba su isa su yi mutum gatan da Allah bai mai ba shi ne abin da hadisin yake nufi kaga wannan hadisin yana nuna maka duk wanda ya dogara da mutane bai dogara da Allah ba ya asara to ai ba za su yi maka ba sai da abin da Allah nan dai ya rubuta ma yace wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay mu'azu ake gaya wa annabi yake gaya ma yana matsayin yaro karatu ne na yaro ake cewa a ce da duk duniya duk halitta za su haɗu don su cuce ka ina wanda aka samu sa tsoron ɗan adam ba tsoron Allah ba to duk halitta in za su yi tarayya don su cuce ka wallahi ba su isa su cuce ka ba sai da abin da Allah ya rubuta za su iya cutar ka in ba haka ba sai wani sababi ya zo da cutar kuma ta koma kansu ba su isa su cutar da kai ba ba za su yi cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta in Allah ya rubuta za ka cutu za ka cutu in bai rubuta ba duk shirin da za su yi maka malam sai dai ya zama taki yau nawa ne mutanen da ake nufin a danne su sai kuma ka ga i ana danne suna da bullowa in an danne suna sai su bullo can in an danne can ana bullo nan kana na a ma'aikata ana ta maka bakin ciki Allah ya maka wata baiwa su toshe can sai Allah ya baka nan su toshe can Allah ya baka nan yasa ba mai wahalar banza irin dan bakin ciki wallahi kana bata kanka lokaci kuma ba abu mai ciwo irin bakin ciki ma aikin gwamnati aikin da ba na gidan tsohuwar ka ba to haka ne mana kowa fa zuwa ya tafi yau in wane ya samu ci gaba ya samu ƙarin matsayi albashinka ne zai ragu ba albashinka ba ne zai ragu in wane ya samu girma kai naka girman aka raga aka bashi nasu daban naka daban wai karnuka sun zo suna cin abinci da manya da yara sai wani ya zo yana haushi a cikin su sai shi ɗaya ya ce wa ɗaya to me na zafi ka cina ka na cinawa dafa karnuka ne ya ce zan cinawa kai ma ka cina ka haka rayuwa take to wani sai ya kasa bacci wani yana kokarin ya dankwafe dan uwansa an kawo takardar sa ka danne yayi kace bai iya ba sai na karyawa ne in dai ina tare da wani bai isa ya kaza ba kai kuma mala'ika mutuwa yana bin ka baka sani ba zaka zo ranar da ka mutu wataƙila kuma daga ranar za a fara rubuta mai ci gabansa kar ka yi bakin ciki ba ruwanka da kowa kowa ya zai nemi nasa yoni me damuwa ta na samu nawa kai ma ka je ka samu naka albashin da za a ƙara mun kudi na ne kudin babana ne ba kudi na bane ba na babana bane kuma ba raguwa za ka yi ba sai me kai ta mutane bakin ciki ka hana ci gaba in ka taimaka masa ya ci gaba ka taimaki matarsa ka taimaki 'ya'yansa ko bai san kai ka taimake shi ba ai mai sama ya san kai ka taimaka masa kai ma kuma zai baka naka taimakon a baya da haka kar mu yi bakin ciki kuma kar mu taba tsammanin za mu iya cutar wani ba tare da Allah ya yarda mu cutar da shi ba abin da ba ku gane ba da yawa yawa idan mutum ya nufa sharri wa wani to in dai ba Allah ya rubuta wannan sharrin zai same shi ba to sharrin ba su yake yi wallahi sai ya dawo maka kanka kawai sai dai kaga bala'i yana samun ka kai ake jin tsoro amma ka waye gari yanzu kai kake jin tsoron mutane ka buga ne ya faɗo kan ka saboda wancan ya samu kariya wataƙila yana da ƙarfin addu'a wataƙila baya bacci da wuri ko kuma baya bacci da yawa kai kuma mushriki ne kai kuma matsafi ne kai kuma ɗan ta'adda ne ashe ya fi ka tsayuwar dare sai ka je ka kulla masa sharrin sai kuma abin ya riba sai ya dawo kanka da ka in sharrin ma za ka yi ba washe ce in za ka tona rijiya ramin mugunta tona shi daidai tsawonka wani fa karatu ne mai kyau dan zai iya yiwuwa wannan ramin kai za ka fada cikinsa ku bi hankali da duniya wanda Allah ce rufi a ce al'akalam ai an gama zance in an ce rufi a ce al'akalam wajen face so an yi rubutu tuntunin an gama har an ɗauke alƙalami duk abin da zai faru a duniya da alƙalami dai Allah rubuta shi wai ka san yadda karatun yake wani tun da Allah ya fara yin duniya kafin ya fara duniya maza Allah ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam abu na farko da Allah ya fara halitta shine alqalam alqalami wa qala lahu uktub Allah ya ce da alqalami yi rubutu alqalami yayi magana ya ce ya rabbi ma aktub madha aktub me zan rubuta ya Allah Allah ya ce da alƙalami ka rubuta duk abin da zai kasance a duniyar nan har wannan maganar da nake maka malam alƙalami dai duk ya rubuta shi kawai aka ga alƙalami ya caku kawai yana ta rubutu kawai yana ta rubutu yana ta rubutu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun alƙalami ɗaya ne kai ya miskini dan ka sani cewa rayuwarka tana cikin abin tausayi duk abin da za a duniyar ma gaba ɗaya ba wai ƙasar ku ba alƙalami ɗaya ne ya rubuta Allah ya ce rubuta wai Allah ne ya sa da hannunsa ya ta rubutawa da ya dace da shi ba alƙalamin aka ce ita rubuta duk abin da zai kasance Allah ya kimtsa wa alƙalamin ilimin abin da zai faru duk shi da aka rubuta sai da ya gama rubuta komai har shigowar yaran nan masallacin nan kun ga suna shigowa wallahi an rubuta ba wallahi an rubuta ai babu da wato ba mu da wani abin da za mu yi face damun Allah ya riga ai Allah kenan ai ai Allah kenan kai baka ganewa yanzu nan fa direban jirgi zai hau jirgi daga nan zai tafi America daga ƙasa ake setting ɗinsa fa an san awa nawa zai ko ba haka bane kafin fa ka tashi fa direban zai ce maka za mu yi awa hudu da minti uku Saudiya zai je Iraki zai je Kuwait zai je za mu yi awa goma sha a sama kuma har ya gaya maka za mu yi tafiya fix kaza ne za ku tsawon taku kaza ne za mu luluka sama mu kai kaza kurin fa kunna shi zai yaba shi ta tafiya yanzu dan adam ma ya iya wannan kuma sai gagara Allah wai Allah shirya abin da za a rayu a duniya ina akan kalla ina Allah ya fi karfin nan rufi'atil aqlam an ɗauke alƙalmar rubutu gaba ɗaya in ka ga an daga alƙalami ba an gama rubutu ba ana so a gaya maka duniyar ta kama duk an gama rubuce ta abin da zai faru kana bata kanka lokaci ne duk wanda yake tunanin zai tsare wani ya hana shi tafiya ha ina inda Allah ya rubuta masa wallahi sai ya tafi wajaffati suhuf takaddu har sun bushe turikatil kitaba biha an daina rubutu saboda abinda Allah yake so a yi dan ya gama fada sannan takaddar ma har ta bushe kitabatul maqadir dukkan wata kaddara da za ta faru Allah ya sa a rubuta to me ake nema babu hadisin tirmizi ne yace hadisi hasan sai a wata riwaya ta tirmizi yace da mu'azu ihfazillah tajidhu amamak ka kiyaye Allah na gaya muku me kiyayewa Allah ko to za ka samu Allah a gabanka kowa kan ba so yake ya zama yana kusa da Allah ba to in ka kiyaye dokokin Allah to ga Allah a gabanka ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shiddati ta'arraf kalmar ta'arraf ana nufin ka tuna da Allah ka manta da Allah lalle ka rinka tuno Allah lokacin da kake cikin wadata inda kuɗi aljihunka ka tuna Allah kaka je ka kawo zina da shan giya da zalunci in kana da mulki kar ka manta ka ɗauka kai ne kake mulkin kowa kai ma Allah yana mulkar ka in ka samu wadata ka ba wanda ba da shi ka tuna Allah shi ya baka kar wadata ta sa ka saba wa Allah ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifka fi shiddati kai kuma idan ka shiga cikin kunci da tsanani Allah zai tuna da kai ba shi kenan ba ka samu ka tuna Allah da yawa daga cikin damuwar mu ƴan uwana idan muka samu mulki sai mu manta Allah Allah kiyaye in mutum ya samu rufin asiri sai ya manta ubangiji ya yi ta ta'adi in ka ga ya tuna Allah an ɗan ɗaga kafar batirinsa an ɗora mai ciwo ko kuma kuɗin ya ga suna baya to lokacin zai lazimci carbi da masallaci saboda dan abin da yake samu ya ga yana yin ƙasa amma lokacin da yake samu yana ganin cewa ai shi kawai ya riga ya samu ba sai ya tuna Allah ba butulu kenan duk wanda ya tuna da Allah lokacin da yake cikin walwala hada hada to insha Allah shi kuma in ya shiga cikin matsi Allah zai tuna da shi kuma kar ka manta ita rayuwa fa haka take kamar juyin ƙosai ne a juya can a juya nan a juya can a juya nan idan yanzu kana cikin ni'imar gobe baka sani ba wallahi tallahi ba a cikin ni'imar kake ba babu wani mai garanti yau malam idan aiki muke muna karɓar albashi a lokacin akwai lokacin da mutum da ya ritaya ya zo ya zauna a gida kawai dan wannan ni'imar da kake gani kana hada-hada ka shiga cikin ɗalibai su gaishe ka ka shiga ofis ka yi aiki a yi hada-hada a gaisa da mutane a yi raha wallahi ba ƙaramin ni'ima ba ce ranar da suka ce kayi ritaya ko ka gama makaranta ka koma gida duk wannan ni'imar haɗuwa da mutanen da waye waye ka daina yi to sai kuma mutum ya fara lissafin me zai yi idan ka samu dama yi amfani da ita kurin taimaki wanda zaka taimaka taimaki kanka gina kanka gina al'ummarka yi aikin alheri don gobe kai ma Allah ya maka lokacin da ka shiga cikin kunci da matsi malamai suka ce duk wanda ya samu wadata ya taimaki mutane lokacin wadata to in talaucinsa ya zo ba a gane talaucinsa wani mutum ya zo ya same ni ya ce malam Allah gaskiya ne na ce kwarai kuwa ya ce malam na kai lokacin da a kasuwarmu kuɗi na ba na iya kai su banki saboda bala'in yawansu sai dai motocin banki suke zuwa da escort na 'yan sanda a buɗe shago na aitalo da kuɗi malam saboda ciniki yace malam yara na suna irga kuɗi suna loda kuɗi kamar yadda suke loda katon ɗin omo da sabulu haka suke loda kuɗi a cikin mota malam ya ce ‘ya'yana sun sha kwana a banki ana kawuntin kuɗi kwana cirin ba a gama ba karatu nake wata ran da asuba ya zo wucewa da ƙafa ya ji ina wani karatu makamancin wannan sai ya ce bari ya tsaya ya ce malam ina so in shaida maka duk wata mota da ka sani ta hawa a garin nan na taɓa mallakanta a zamani na ya ce tireloli ban san adadin nawa ba a kori kura a kori kura bus bus gidaje a nan da waje ya ce amma abin da ke ban mamaki yadda ka san an yi ruwa an ɗauke malam gani ban mutu ba wannan kayan duk sun ƙare ya ce malam na ga jarrabawar ubangiji yaya aka yi ce wallahi a hankali suke ƙarewa suna ta ƙarewa suna ta ƙarewa suna ta ƙarewa ya ce yau malam na so in shaida maka ba abin da na mallaka in ban da gidan da nake zaune shi ma na yi niyyar in sai da shi in rage tsawo ya'yana suka hana ni da na sai da shi in sai ɗan ƙarami a wata unguwa ce amma ina son shaida maka yau ‘yan dako a lokaci na ‘yan dako na na shago na da na taimake su malam ka san yanzu su ne in na zo kasuwa sai su gaishe ni su ba da dubu biyar dubu goma ‘yan dako a shago na yanzu sun yi kuɗi ni kuma na talauce alhaji wani da dako yake a shago na alhaji wani da shi ke ɗauko mun butar alwala alhaji wani yau da shi yake ɗauko mun sallah ya zanta masallacin juma'a yau su ne attajirai a kasuwan nan ya ce wani sai ya ɗauko dila ɗaya ba ne wani ya ɗauko kaya ce alhaji ga wannan a ɗan ɗora wani abu yanzu me ya tsare masa talaucinsa a haka yake tafiya ce sau da yawa sai in tafi kasuwa da kafa don ba da kuɗin da na hau ga tarin iyali ga yaya ƙanana kasan cikin jaraba da ubangiji zai maka idan Allah ya jarabe ka da mugun talauci kuma da ƙananan yara su matsalar su san babu ba ƙananan yara masu rarrafe da abin da masu majinan nan a fiska ka ya sana da wahalar sha'ani wallahi kuma Allah ya jarabe ka matar ka ba fashi duk shekara sai ta kawo maka kaga ta gama da kai a to haka ne mana ya za ka yi ita ba ruwanta da babu yara ƙanana ba san babu ba shi yaro kai koyo shi zai ce babu ba ne saboda ba da mai bashi in ba babansa ba haka za ka sa suka fashe da kuka gashi suna son abin da da ka fi ƙarfinsa yanzu ya fi ƙarfinka ku kula fa da rayuwa rayuwa wa'azi ce da haka duk wanda ya samu opportunity ya yi using opportunity ɗin nan ya taimaki mutane wallahi duk wanda ya taimaki mutane baya faduwa a ƙasa banza ku yi ku gwada ku gani akwai alheri a ciki to in ka tuna Allah lokacin kana cikin wadata shi kuma Allah zai tuna ka lokacin da kake cikin kunci annabi ya dada gaya wa mu'azu ya ce wa'alam ka sani duk mu'azu ake wa'azi annama akhta'aka lam yakun li yusibak duk abin da ya kauce maka to da mu ba zai same ka ba kai ta neman wani aiki ka yi ta nema ka cike takardu an yi interview har an zo ana congratulation kawai sai ka ji sanarwa an sanar da wani ba kai ba walam annama akhta'aka lam yakun yusibak abinda duk ya kuskure maka bai same ka ba to daman ba naka bane sai ka ce ayya ashe ba rabona bane rabon wani ne nawa yana nan tafi nan gaba wataƙila Allah ya canja maka da wani abu ka manta ka zo za ka tsallaka mota fiw sai ga mota ta ka ce kai a shida ba nan na yi sauri ba da ta buge ne wa alam annama akhta'aka lam yakun li yusibaka ko da baka yi saurin ba sai ya taka birki bai isa ya taka ka ba saboda daman Allah bai rubuta a destiny cewa zai same ka ba ban sani ko kana ganewa duk abin da Allah ya kuskure maka bai same ka ba to daman a ainihi a rubutun alkalamin nan da wanda zai same ka ba in ka gaba kai ciwo ba an yi ta yin ciwo an yi ta yin ciwo ya tsallake ka ba wai wayan ka bane ma akhta'aka lam yakun li yusibak ka ne ma ka ne ma sai kubuce maka kujera ce ka ne ma ta siyasa suka ba wani ba komai wa alam annama akhta'aka lam yakun li yusibak wama asabaka lam yakun li yukhti'ak duk abin da kuma ya same ka to wallahi daman ba zai kauce maka ba wannan ruwan in Allah ya rubuta nawa ne ka gan shi an aje shi a nan to duk masifar mutum da ishirwarsa wallahi bai isa ya sha shi ba nawa ne saboda Allah ya riga ya rubuta mai nawa ne kafin ka farga ma za ga na dure shi kawai to amma in ba nawa bane wataƙila ina magana sai in tumbure da shi kafin a ɗauke shi ya tsiyaye ma akhtaka lam yakun li yusibak rabanka ko yana bakin tsuntsu ne sai ya sako ka ci rabanka ko kifi ne ya ɗauka ya linƙaya da shi wallahi sai an kama kifin ya fito kuma ka ci aƙida ce mai kyau ana haka kuma in abu ya same ka daman bai sai kauce ma ba da haka in abu ya same ka shikenan ba wani wanda ya sai dauke maka kaddara wallahi Allah ne ya dora maka kuma shi zai yaye maka alhaji ai da ka sani asara ce su same ka alhaji ai da ka kula da da ka sani da ka mana magana a muku magana akram kallan me zaka iya yi ai akwai abubuwan da ake bayarwa na kafiya ana kafe gida ana kafe shago bai isa ya hana ba wallahi kuma in ya kubuce maka bai isa ya dawo maka da shi ba duk ƙarya suke muku ce wai abu kaza ya tafi mu muna ganin sa mun san wanda ya dauka a'a sai dai su shirka sai dai su ƙarya wa alam annan nasar ma'as sabri ka Allahu akbar magana annabi akwai daɗi ya ce ma'azu ka sani duk inda nasara take duk inda kaga an yi nasara to an yi haƙuri ka gane karatu yanzu ba za ka gama jami'a ba shekara hudu shekara biyar shekara kaza ba za ka samu nasara ba ka je a baka ofis ka zama ana janka a mota ka zama ana kaza annan nasara ma sabri in ka tuno rayuwar da kai ta yi layin bandaki kashi a gona wahala kudinka ya ƙare gida ba a turo maka kudi ba ka yi azumi ba ka da abin da za ka yi buɗe baki annan nasara ma sabri ba a cin nasara a rayuwa sai an yi haƙuri ɗan siyasa mai neman kujerar siyasa bai ita ci kujerar siyasa ba sai ya haƙuri sai an zage shi sai an mai barazana duk wani wanda ka ga ya kai wani position fa in zai karanta maka rayuwarsa wallahi tallahi malam sai da ya haƙuri ha to yaya wani zai zo yana neman cin nasara akan wani abu kuma shi ba zai haƙuri ba ka yi haƙuri ka ta neman yau ka faɗi gobe ka tashi yau ka faɗi gobe ka tashi kai ka rinka cewa annan nasara ma as-sabri annan nasara ma as-sabri zaka wahala wani aka yi ta danne shi a gida aka yi ta danne shi aka ƙi aka shi makarantar kuɗi aka kai shi makarantar gwamnati in yaran gida sun zo su a kewaye su a ware su a ba su abinci su ci kuma sai a aike shi in ya dawo sai a ce abincin ya ƙare ya ce haka akai ta nuna masa bambanci a gidan da ake rike da shi su an kai su makarantar kuɗi shi kuma aka mashi makarantar gwamnati da Allah ya zo juya lamarinsa sai da ya zo duk gidan nan shi yake ci da su sun danne shi ya yi haƙuri amma yanzu ba ga shi ya samu nasara ba wani ya samu arziki ya samu wadata da rufin asiri ya samu matsayi mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa amma ta mutu ne da bakin cikin kishiyarta ya ce wallahi malam mun sani wannan matar babanmu din babu azabar da bata yi uwarmu ba mu ma bata kyale mu ta uwar ma bata kyale ballanta mu ya ce yau Allah da ikonsa malam yau gashi gaba ɗaya gidan ya dawo hannuna shi mahaifin nawa yana tsuguni ne ke ci da gidan kuma zuwa take tana cewa ni ɗanta ne kuma ni na san ƙarya take ni ba ɗanta ba ne ya ce ni uwata ta mutu ya ce yanzu ne take runguma ta bayan ta manta azaba da bala'in da ta yi mini ya ce malam matar nan ta zo tana asibiti tana magagin mutuwa amma ni na yi alƙawari wallahi ba zan yafe mata ba mace aka yi haƙuri yace wallahi in na tuna zan yafe mata ji nake kamar jini na zai hau yace saboda bala'in da ta yi nace to kai yanzu kai ka manta diddan ne kada ta ba gashi Allah ya daga ka ba ta hana ka tashi malam dawa fa zaka sa ta a ƙarƙashin dutse dawa ka ɗora dutse akan dawa idan Allah ya kaddara za ta fito haka za ta ta tafiya ta tafiya ta tafiya sai ta je ƙarshen dutsen sai ta fito haka ai shine wai ma'ana rayuwa dan adam duk inda ka danne mutum wallahi Allah ya zai fito wallahi sai ya fito nace kai hakuri yace wallahi zan yafe mata amma ba dan ina so ba kawai nace kai hakuri fa kada kada Allah ya jarabe ka ka je kai mata abin duniya ka taimaka mata kai mata addu'a kuma ka ce ka yafe mata ɗalibai ku yi haƙuri kuna da nasara a gaban ku kuma duk shi neman ilimi duk duniya neman ilimi ko a ingila kake ko a ina kake wallahi wahala ne yanzu ni na yi karatu a jami'ar madina a saudiya cikin wadata da yalwa amma wallahi in na gaya ma rayuwar karatun da na yi lokacin irin yadda nake kushe yanayin da nake ciki ina ganin a takura nake Allah Allah muke a gama jaraba mu taho mu baro ɗalibi ba za a ce ba za ka tsaya kai hajji ba ce kai gida zan je kaji wallahi ce ka tsaya kai aikin hajji kai karatu duk inda ko ina ne karatu wato ba ci da sha shi ne daɗin karatun ba haka wannan fargaban da tunanin abin da aka koya ma za a tambaye ka ya shi ka bala'i kaga wannan shekaru da yake jiran ka za ka gama ko ba za ka gama ba ya ishe ka tashi hankali to amma ya za ka yi ba a taba ci gaba ba sai an wahala ni ina so ku gane karatun nan musamman ku matasa duk wanda ya ce zai yi gaggawa manista ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggawa dauko abu kafin lokaci ya zo ya ce bari ya gaggawa ya je sai an haramta masa samun abu kai hakuri kai karatu ka ci jaraba sai kai gaggawa ka je ka ɗauko littafi kana kuma suka kama ka sai su kore ka a makarantar oki ba bihar malihi ka yi hakuri ka kai matsayinka kar ka ce za ka ƙone kafin ka tafasa an taɓa ruwa ya taɓa ƙonewa kafin ya tafasa ina duk ruwan da ka ga ya ƙone ya yi baƙi ruwa a cikin ya ƙone sai da ya ta me ya ta tafasa to yau yaran mu matasan mu abin da suke so su ƙone kafin su tafasa mutum wai sai ya tsallake ya tsallake matakin rayuwa ba zai yi ba dole sai ka wahala wallahi tallahi ka gane wannan ka huta kawai yanzu kana marhala wahala ne kurin ka gane kai wahalalle ne to ai dole ne aka ramka in kai wannan shine sai ka huta hawan jini bai zai dame ka ba kawai ka ce mun shigo gugur mai za mu buga mu gani to shine sai yake cewa wa annal faraja ma al-karam Allahu akbar annabi yace duk inda kaga budi in dai an yi mutum budi to ko yana tare da bakin ciki in dai mutum ya samu fatani ya samu budi to ka tambaye shi kafin ya je hanyar budin nan bakin ciki nawa ya gani ya samu wancan kai shi ya tsallake ka kana neman budi ne ko to ka tuna bakin cikin da zaka gama da shi a hanya domin Umar fa an yi rayuwa ta wahala an yi kaza ya hau mulki a nan gudun muka karanta da ku wani ya zo rutsa Umar ya zo ya ce da shi kai marowaci ne kai azzalimi ne dubi girman Umar amma kuma khalifa ne har duniya ta tashi za a ta ya samu ambato ya samu credit sunansa ba zai ɓoye ba amma ya samu matsayin Umar din a banza ordinary mutum ya zo ya same shi ya kalli umar ya duba fuskarsa ya ce kai azzalimi ne marowaci ya ce ba ka ba mu taimako ba ka mana kaza umar ya shirya zai hambare shi wani sahabi ya ce ayya ayya ka manta Allah ya ce masu haɗiyar fushi wal kadhimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul musinina kai kuma umar an san kai mai tsayawa ne akan dokar Allah Allah ya ce karka mai da mummuna da mummuna aka cutar da annabi yana matsayin annabi Allah ya mai buɗe ya zama annabi